الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar asabar 18 ga watan da ula shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 30 ga watan uku shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna jami'ul kabira ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
abin da aka hana mutum ya ba ka wasu abubuwa ba a yi kasuwanci ba ku yi da kasuwanci aka yi
ban gane ba abin da kake ne
kawai mutum ba ku ka kawai ka kace dabba kuma ka kace kamar mutum ka mutum bai kawai amma hali da aka yi kan mutum ka kudu mutum su bai wasu abubuwa
a wani karatu muka yi na hakim wadul islam wanda yake cakar kasa dukiya ta cikin kaza kaza shi ne
wannan ai tsohon darasi ne wanda yake shi dai ana maganar nau'i na kasuwanci wanda ake kiran shi a hausa baranda shine kamar nakan iya daukan kudi kamar misali miliyan guda in ce wane je ka wannan kudi a yi kasuwa da shi zan ma sharaɗin cewa kasuwa kala kaza nake bukata a yi kuma kasuwancin da za mu yi kaya na karka sake ka bada bashi in har ka bada bashi to kada ya wuce kwana uku misali to akan sharuɗan da muka yi da cewa nau'in kasuwa kaza misali za a yi wannan kuɗi da na baka kawai dabobi za ka ringa saya kana sayarwa abinda muka samu na riba kana da kaso kaza ni ina da kaza akan abinda muka yi yarjejeniya bai halatta ka saba amma kuma maganar riba bata taso ba sai idan uwar kuɗi ta fito an gane ko in an samu asara ni mai dukiya zan dau asara kai ba maganar riba kenan riba ba ta tabbata dole sai uwar kuɗi ta fito kuma iya abin da mai dukiya ya ce maka kasuwanci kaza za a yi bayya halatta ka ketara in ya ce kayan shi karka bada bashi to bayya halatta ka bada ko mun kusacinka da mutum in ba za ka bada to dole ka zo ka nemi izinin shi in ya ce ka bada ka bada in ya ce kar a bada dole ka daina na'am wai dangane da isti'aza fadar a'udhu billahi minash shaitanir rajim da basmala shine fadar bismillahir rahmanir rahim wato wanne ne wajibi a takaice kowanne dole ne hatta da bismillah in an tafi akan malaman da suka tafi akan cewa bismillah cikon ayoyi ne bakwai wato na suratul fatiha kamar yadda kuma wannan fada ce wadda take tabbatacciya domin akwai dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar da cewa bismillah cikon ayoyi bakwai ne na suratul fatiha kaga kenan idan baka yi bismillah ba akan wannan magana kenan ka rage aya daga cikin ayoyin fatiha ita a'udhu billahi babu wani sabani game da wajen cinta kamar yadda nasi ne na alkur'ani ubangiji ta'ala ke mana umarni cewa fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ubangiji ta'ala yace idan kayi nihin karanta alqur'ani fasta'iz billahi ka nemi tsari da kariya na ubangijinka minash shaitanir rajim dangane da shaidani wanda yake abin jefewa abin nisantawa game da rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala kinan yaya za ka faɗa sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to don haka wannan umarni ne ubangiji subhanahu wata'ala ke ma bayansa a duk lokacin da za su karanta alkur'ani su ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba bambanci wajen sallah wato da cikinta don haka in za ka fara karatun sallah bayan ka yi kabbara ta harama ka yi du'a'ul istifta sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a buye sannan ka ce bismillahir rahmanir rahim a buye ko da inda kake bayyanar da karatu ne sannan sai ka bude karatun sallah da alhamdulillahi rabbil alamin na'am game da zuwa na hukunci hukunci idan mutum wani uzuri ya kada shi ya dawo a wancan darasin da wancan wata hukunci sai an sake shi game da na shiga mota shi wasu yi. ko kun gane wajen gini na gane kamar addu'a wai ta kwanci wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da mu domin shi mumini tsari gare shi a rayuwarsa awashi ashirin da hudu gaba daya mumini a cikin ibada yake in za ka fita daga gida ga addu'ar da aka sunanta ma in za ka shiga gida ga addu'ar da aka sunanta ma in za ka fidda tufafinka ga addu'ar da aka sunanta ma idan za ka sanya ga addu'ar da aka sunanta ma idan abinci za ka ci ga addu'ar da za ka yi in kwanci za ka yi ga addu'ar da za ka yi idan ka falka kana cikin barci ka juya ga addu'ar da za ka yi ma'ana lokacin da wani abu ya firgitar da kai sannan in ka tashi daga barci gaba ɗaya hannu ga addu'ar da za ka yi in za ka shiga ban ɗaki ga addu'ar da za ka yi in za ka fito ga addu'ar da za ka yi mumini gaba ɗaya rayuwarsa ibada ce tuna daga cikin wannan addu'o'i manzon Allah ya ce ma albara'u ibn azib idan ka tafi wajen kwancinka manzon Allah ya ce masa ka yi arwalla cikakka irin arwalla ta sallah manzon Allah ya ce sannan ka kwanta akan haƙarƙarinka na dama kaga hatta da kwanci musulunci sai da ya tsara maka yadda za ka kwanta manzon Allah ya ce masa sannan ka yi wannan addu'a اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة منك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت haka manzo Allah ya ce masa yi wannan addu'a to shine dan uwa yake cewa mun yi bayanin cewa idan kai wannan addu'a lokacin da za ka kwanta in wani uzurin ka yi tada ka idan ka sake komawa za ka kwanta sai ka yi wannan addu'a abinda muke nihi a nan kasancewar da ka kwanta da nihin bacci ka yi wannan addu'a sai wani abu ya bujiro maka ka tashi ka ringa wasu aikace-aikacen ka can daban an gane ba irin tashi ba wanda yake na uzuri kankan ne kamar zuwa ban ɗaki mutum ya dawo da sauransu wannan shi baya nuna cewa mutum sai ya sake maimaita addu'a amma kasancewar na kwanta na yi wannan addu'a sai na ga cewa bai dace ba in yi barci a yanzu ya kamata ina da wani aiki bari in gama to idan na katse na yi wannan aiki idan na koma zan kwanta sai na sake wannan addu'a an gane ko shine kenan ana abin da muke yi ha wai ke cewa wai kamar to addu'a ta shiga mota ko mu ce ta hawan abin hawa shin idan ka hau abin hawa ka sauka idan za ka sake hawa sai ka sake wannan addu'a kamar yanzu misali in dai kamar irin na bulaguro addu'a ta bulaguro wanda ga yana za Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana addu'ar da ake yi in za a hau abin hawa musamman in bulaguro ne akwai kari to in ta bulaguro ce wannan idan kai daga inda mota ta ɗauke ka don kun yi iskar a wani wuri za ku yi gaba in dai ba irin kwana ba da sauran abubuwa da ɗauke wani lokaci mai tsawo baya nuna cewa a sake maimaitawa amma misali kamar irin wannan abun hawa wanda kake zagayawa a gari wannan duk lokacin da ka tsaya in ka sauka in za ka sake hawa ka sake wannan addu'a ka yi bismillah ka ce subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrini wa inna ila rabbina lamunqalibun to amma waccan ta bulaguro ita kenan a farko lokacin da zaka yi bulaguro zaka yi ta dan kun tsaya ka sauka ka sake koma ba maganar maimaita wannan addu'a na'am
wai kamar lokacin da mutum ya samu musulmi da kafirai haka a zaune wuri guda in kuma wajen sallama ya zaki
wai musulmi ne da kafirai ke kwatse abu daya idan ka zo za ka yi sallama in za ka yi sallama shin akwai wani bambanci kasancewar idan tsantsar musulmi ne ko kuma akwai wani nau'i na daban idan kasancewar suna tattare da arna babu wani bambanci sallama dai musulmi kama ba arne ba kama in arne ya amsa wannan karambani ne yayi ba tashi ba ce saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana fara ma arne sallama manzo Allah ya ce karku la tabda ul yahuda wan nasara bis salami aw kama kana manzo Allah ya ce karku fara ma yahudu da yan mushau sallama maza Allah ya ce in ku har su suka yi karambani suka muku sallama to abinda za ku ce musu sai ku ce wa alaikum an gane ko assalamu nan ba za ka daɗa musu ba sai dai ka tsida su akan wa alaikum in har shi arne ya maka sallama in za ka amsa masa sai ka ce masa wa alaikum to amma a karan kansa shi arne ba a fara masa sallama domin ita sallama haƙƙi ne na musulmi ko kuma mu ce sunna ce musulmi ya ma dan uwan shi musulmi sallama shi wanda aka ma sallama shi kuma haƙƙi ne ya mai da wannan sallama dadan fa'ida ita sallama fara ta sunna ne amma mai da ta wannan wajibi ne dole ne
kamar sunatun tawwa suka zo ka fara ta ka fara kuma ka mata karahi ka aiki ka ka dawo a farkon ta babu basmala to in ka ka dawo anan ka
ita bismillah ba ta kasancewa illa a farkon sura an gane ko illa suratul tauba ita kadai ce ba a farawa da bismillah amma duk lokacin da zaka karanta alqur'ani in dai ba daga farkon sura bane to ba maganar yin bismillah iya abin da zaka yi isti'aza zaka yi domin ita bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura to amma kasancewar in tsake tsakin sura ne za ka fara karatu ba maganar yin bismillah illa isti'aza kawai na'am na'am me ya dace ka masa ne ka wata ka yi mishi in kamar arne ya maka ya maka salama eh shi ne muka ce iya abinda za ka amsa masa kamar yadda manzon Allah ya nuna mana shi ne sai ka ce masa wa alaikum ka tsaya shi ne mai da sallama ga arni in ya maka amma kuma kai a matsayinka na musulmi baya halatta ka fara masa sallama in shi ya maka sai ka ce wa alaikum darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul hajji mun tsaya ƙarshen babi na 36 baban da ke bayani dangane da abin da ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗawafi halin ya fito da kafaɗarsa ta dama shine ya ce ai annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ba fa bilbaiti mutabi an wa alaihi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗawafi mabuɗaɗi'an halin ya fito da kafadarsa ta dama kamar yadda bayani ya gabata shi iba wato shi ne mayafin da mai harami ke yafawa akan kafadarsa idan zai yi dawafi sai ya janyo bakin wannan mayafi sai ya sanya shi kasan hammatar shi an gane ko kenan wannan kafada ta dama sai ya fito da ita to irin wannan baya kasancewa kamar yadda malamai suka faɗa sai a ɗawafi ɗawafin da sa'ayi ke biyo bayansa duk ɗawafin da bayan shi kai tsaye akwai safa da murwa to shi ne ake yin ba. misali ɗawafin kudu ɗawafin kudu sunna ne ga wanda yake mai haji ifradi ko kuma haji wanda yake kirani don haka kasancewar maza Allah sallallahu Alaihi wasallama kira ne ya yi to amma da ya zo da ya yi ɗawafin kudu kai tsaye maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi safa da marwa haka shi ma mai ifradi idan ya zo ya yi ɗawafin kudu kai tsaye sai ya yi safa da marwa a ranar goma ga wata idan ya zo ya yi ɗawafin ifaba ba maganar maimaita safa da marwa kamar yadda shi ma mai kirani a ranar goma ga wata idan ya zo ya tsawafin ifaba ba maganar ya maimaita wato shine as-sa'yu baina safa wal marwa kenan anan shi yana da halaccin jinkirtawa kuma yana da halaccin ya gaggauto da shi illa kasancewar gaggautowar ita ce tafi kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabata a darasin mu na wato bukhari a jiya wanda yake cewa mazala sallallahu alaihi wasallama da ya zo yayi dawafi sannan manzo Allah ya zo makamu Ibrahim yayi wato raka'a biyu sannan yayi safa da Marwa a hadisin Aisha take cewa kuma ba umra bace ba kaga anan kenan kai tsaye da yayi dawaful qudum yayi sai da yayi safa da Marwa to don haka kenan dawaful qudum da dawaful umra a shine ake bukatar kenan mutum ya fito da kafadarsa ta dama amma dawaful ifaba da dawaful wada ba maganar fito da kafadar dama wanda kasancewar kamar yadda bayani ya gabata shi fito da kafadar nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta bakwai shekara ta bakwai lokacin da ya zo zai yi umra wadda take ta ramuwa domin a shekara ta shida mushirikan makka sun hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa dangane da yin umra lokacin da suka zo to shine kasancewar kafiran makka suka ringa yadawa cewa ai za su zo ku gansu ma'ana masassaran madina duk ta kanjame jikinsu duk sun komaɗe sai mushirikai suka fito suka zauna kusa da ka'aba suka koma gefe suna jiran su ga mamaki to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma sahabbansa kowa ya fito da kafaɗarsa ta dama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kewayo uku na farko ma'ana kowa ya yi sassaka wannan shine hikima dangane da asali ma'ana game da fito da kafadar dama domin a nuna ma wato makiyan Allah cewa muminai fa har yau suna da kuzari ba abin da ya taba lafiyarsu to don haka kasancewar kamar yadda ƙarin bayani zai zo ibn abbas Allah ya ƙara masa yadda shi yana ganin cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da wannan kafada ya yi sassaka saboda wata illa shine a nuna ma mushrikai cewa muminai suna da kuzari don haka shi yana ganin cewa yau dan baka yi ba wannan sassaka ko dan baka fito da kafadarka ta dama babu komai a kanka kuma kar mu manta hadisi ya gabata a darasin mu na bukhari wanda umar ya zo sai yake cewa sassakan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fito da kafadar nan da manzon Allah ya yi ne dan ya nuna ma mushrikai cewa muminai suna da kuzari umar da ya yi niyyar cewa ya bari sai ke cewa amma abin da fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata yace iya rayuwa ta yace ba zan bar shi ba don haka a lokacin nan sai dawafi yayi sassaka don haka dai kamar yadda jumhurin malamai suka tafi wannan sunna ce har zuwa ranar kiyama duk mutumin da zai yi dawafi dawaful umra ko dawaful qudum to ana buƙatar ya fito da kafadar shi ta dama sannan kuma kewayo uku na farko wato ya yi sassaka ƙala abu isa muhammadu bin isa a tirmidhi rahimahullah babu ma ja a fi takabilil hajar ƙala haddafana hannad huwa bin sari abu sari ƙala haddafana abu mu'awiya huwa muhammadu bin khazim ad-darir عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن عابس بن ربيعة أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبل لم أقبلك قال وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه أرأيت إن زهمت فقال ابن عمر رضي الله عنهما اجعل أرأيت باليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد هو بن درهم والزبير بن عربي كوفي كوفي يكنى أبا سلمة أنه سمع سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا هذا به وكبر وهو قول الشافعي darasin namu dai yana kamantacceniya da darasin da yake cikin bukari wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sumbantar bakin dutse wanda a hausa ake kiran shi wurin shan nono abis ibn rabi'a Allah ya ji kansa ke cewa naga umar dan khattab Allah ya yarda da shi yuqabbilu hajar wato lokacin da yake nihin sumbantar wannan dutse a gaban bainar jama'a umar sai yake cewa inni uqabbiluka yace kai dutse ni fa zan sumbance ka wa a'lamu annaka hajar ina sumbantar ka kuma na tabbatar da cewa kai dai dutse ne ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك yace wallahi ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sumbantar ka yace ba zan sumbance ka ba wanda kasancewar hikima game da wannan kalima ta Umar kasancewar hajji ce wadda ta tattara jama'a kuma akwai jama'a mai yawa waɗanda suke sababbin musulunta waɗanda kasancewar ba su rigai ba suka fahimci tauhidi kamar yadda ake bukata to kasancewar a nan umar dan ya kakkaɓe dukkan wata shubuha daga cikin tunaninsu kar su yi tsammanin cewa wannan dutse da ake sumbantar shi ana sumbantar shi ne don wani amfani nashi ko kuma ko don ije wata cuta don haka kamar yadda ya gabata a wancan riwaya ta bukari me yake cewa yake cewa wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa yace wallahi na san dai cewa kai dutse ne wanda baka cutarwa kuma baka amfanarwa ma'ana baka isa ka yayi cutarwa ko ka ije ga wanda ya sumbance ka an gane ko wanda ya ki sumbantar ka ko wanda ya sumbance ka kuma baka isa ka amfanar da wanda ya sumbance ka sai ce walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuk yace wallahi ba dan naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sumbantar ka yace wallahi ba zan sumbace ka ba anan kenan na nuna mana cewa sumbantar da Umar Allah ya kara masa yadda ke ma wannan dutse shine tsantsar biyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi mumini iya abin da ake bukata dangane da abin da Allah ya faɗa ko manzansa ya zamanto raƙumi da akala sawa'an sai yanda aka yi da kai ka gane hikima ko baka gane hikima ba in dai Allah ya ce mu yi kaza ko manzansa ya ce mu yi kaza to iya abin da yake kanmu shine mu meka wuya sama'an wa ba'atan an gane ko ko da mun fahimci ko da ba mu fahimci ba menene hikima anan shine Umar ya ce na san kai dai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sumbantar ka shine kai ne nake sumbantar ka to dan haka anan shine Umar yake nuna musu cewa wannan ibada ce wanda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da al'umma amma ba dan cewa shi wannan dutse yana tattare da ma'ana amfanar da wanda ya sumbance shi ko kuma cutar da wanda yake sumbanta shi qala wa fil babi an abi bakar malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga abubakar Allah ya kara masa yadda da abdullahi dan umar wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba al-imamu tirmidhi ke cewa hadisin umar hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin na cikin sahihai riwaya ta biyu wato az-zubair ibn arabi ke cewa wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar anistilamil hajar dangane da sumbantar wannan dutse menene matsayinsa faƙala sai ibn umar ya ce da shi ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yastalimuhu wa yuqabbiluhu yace tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shafar wato wannan dutse sannan manzon Allah ya sumbanci abin da ya shafi dutsen an gane ko na dora hannunsa idan ya dora hannun shi akan dutsen sannan sai ya sumbanci hannun kamar yadda bayani ya gabata kasancewar a hajjin bankwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafi akan raƙuminsa idan ya kusanci wannan dutse a hannunsa akwai wata 'yar sanda wadda ake kiranta mihjal wanzan Allah sai ya dora ta akan wannan dutse sannan sai ya sumbanta idan jama'a ta yi jama'a daga can nesa wanzan Allah sai ya nuni kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka shine ake kira kenan al-istilam ka dora hannunka akan dutsen ko wani abu wanda yake hannunka sannan sai ka sumbanci hannun amma in aka ce at-taqbil shine kenan ka dora bakinka ka sumbance shi shine ibnu umar yace tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dora hannunsa akan wannan dutse ya sumbanci hannun kuma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dora bakinsa akan wannan dutse ya sumbance shi faqala rajul wannan mai tambaya sai ya faɗa ga ibnu umar yace a ra'aita in gulibtu alaihi yace ya kai abdullah ba ni labari in har aka rinjaye ni aka fi karfi na ma'ana jama'a ta jama'a na kasa kutsawa domin na sumbance shi shine anan yace a ra'aita in zuhimtu ba ni labari idan har an matsa tseni na kasa sumbantar shi yaya zan yi ibnu umar sai yace ija al ra'aita bil yaman fadarka da kace a ra'aita yace wannan mai data birnin ku na yaman shi ibnu umar yana ganin cewa cunkoson jama'a bayyana ka a matsayin ka namiji kai haƙuri har jama'a su ɗan rage ka sumbanci wannan dutse shi yana ganin cewa bai dace ba mutum ya bar sumbantar wannan dutse an gane ko don haka shi a nan ibn umar ya fahimci cewa kamar tambaya ce ta ta'annuti ma'ana ta neman kurewa tunda ya ce masa tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbanta shi sai ce wai a ra'aita in gulibtu alaihi a ra'aita in zuhimtu ya ce ba ni labari to idan aka fi ƙarhi na fa aka kasa bani wuri domin na sumbanta ko kuma aka matsatse ni na kasa kutsawa shi ne ce masa to a ra'aitar ka mai da ta kasar ku ta yaman ya ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama ya stalimu huwa yuqabbiluhu ni dai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar shi kuma na dora hannunsa akan dutsen ya sumbanci hannun jama'a ko da wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hajjin ban kwana da ita jama'ar ta wuce a lissafa to shugaban halitta duk da cewa akwai bambanci tsakanin shugaban halitta da wani shi akan iya ba shi wuri ya je ya sumbanta kamar yadda wannan jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Aliyu Aliyu ibn Husayn Aliyu ibn Husayn Zainul Abidin ya zo yana dawafi lokacin da ya kusanto wajen Hajar al-Aswad gaba ɗaya jama'a sai suka watsi aka ba shi hanya ya shiga ya je ya sumbanta akwai wani sarki shine Hisham ibn Abdul Malik wanda a matsayin shi na khalifa ya zo ya kasa samun hanyar da zai sumbanta sai aka maida mishi kujera aka ajiye mishi a gefe har mutane su rige to wannan yana dawafi da ya zo sai jama'a suka watse ya je ya sumbanta sai ya waiwaya yake tambayar bafadan shi sai ya ce mana haza wannan kowa ne ne to akwai wani mawaki da ake ce masa alfarazdak a kusa sai ya ce haza allazi ta'rifu al-babaha'u wa ba'atahu والبيت يعرفه والهل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم بجده أنبياء الله قد ختموا har izuwa ƙarshen waƙar sai yake cewa wannan fa shine mutumin da ka'aba masallacin ka'aba kanshi ya san takin shi in ya taka shi ya san wane ne ya taka shi yace hadha allazi ta'rifu al-bataha'u wa ta'atahu wannan shine mutumin da kasar makka ta san takin shi in ya shigo ta san wane ne ya shigo shine sai yake cewa wal baitu ya arifuhu ka'aba ta san wane ne wal hillu wal haram da harami na makka da wajen harami gaba ɗaya sun san wane ne sai ya ce haza bunu khairu ibadillahi kullihim wannan fa dan fiyayyen bayan Allah ne gaba ɗaya domin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya ce da kakan shi ne aka kulle turo annabawa gaba daya to don haka dai a takaice abinda muke so mu gane shi ibn umar yana ganin cewa cunkoson jama'a ba zai baka uzurin cewa ba za ka sumbanci wannan dutse abin da ya kamata ka yi famar kutsawa amma ba tare da cutar da jama'a ba an gane ko ka yi haƙuri in jama'a su rage ka sumbanta in ya so ka ci gaba malam ke cewa azubair ibn arabi wato wannan ya ce hamad ibn zaid ibn dirham ya rawaito hadisi daga wajensa kasancewar kuma shi wannan azubair ibn arabi malam ya ce mutumin kufa ne ana masa kinaya azubair ko ibn arabi ibn adi to
na farko a biyu a ne
to kenan ma ƙara diba wacce nuska a nan ma sai sa wa zubair ibn arabi yawa akwai bambanci kenan wa zubair ibn ali shi kuma kufi ne wato ana masa kinaya a ba salama ya ji hadisi daga anas dan malik da ma ba ɗaya ba daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda sufyan ibn sa'id al-thawri ya rawaito kenan daga wannan nabiyin az-zubair ibn ali adi wa gairu wahidin min al'a'imma wato da ma ba ba daga cikin shugabannin addini irin su sufyan ibn sa'id al-thawri da sauran malamai malam ke cewa hadisin abdullahi dan umar hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce don haka kasancewar an rawaito shi ba ma ta fuska ɗaya ba fuskokin sun wuce a lissafa malam ya ce kuma aiki akan haka yake a wajen malamai don haka yastahibbuna taqbilal hajar sun tafi akan cewa sumbantar wannan dutse sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga duk wanda yake da hali fa in lam yumkinhu idan bai samu damar wato sumbantar wannan dutse ma'ana bai samu damar da zai dora bakin shi ya sumbanta walam yasil ilaihi bai kusanci dutsen ba istalamahu biyadihi sai ya dora hannun shi akan dutsen wa kabbala ya dahu sannan sai ya sumbanci hannun wa illam yasil ilaihi in wannan dama ta bi bata samu ba ma'ana ya kasa kusantar wannan dutse istaqbalahu idza hadha bihi idan ya dabranci dutsen sai ya fuskance shi yayi gaba da gaba da shi wa kabbar wato sai ya ce Allahu akbar tare da yana daga hannun shi yana kenan ishara kamar yadda ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi dawafi akan raƙumin sa idan ya zo daidai dutsen manzo Allah sai ya fuskance shi sai ya daga hannun shi sai ya kambara wa huwa qawlu shafi'i wannan fada ce ta al-imamu shafi'i don haka wannan kowanne akwai dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko dai mutumin da zai iya dora bakinsa ya sumbanta haka ake bukata in har dama ta farko bata samu ba ta biyu mutum ya dora hannunsa sannan ya sumbanci hannun idan wannan ta biyu bata samu ba dama ta uku sai ka fuskance shi lokacin da ka zo daidai shi kenan sai ka daga hannunka sai ka yi nuni sai ka yi kabbara babu ma ja'a annahu yabda'u bis safa qabla al marwa qala haddathana ibn abi umar قال حدثنا سفيان بن عيينة هو الهلالي المكي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يقف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يقف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه عليه دم وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به wato jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isa birnin makka tafa bil baiti sab'a manzon Allah ya yi dawafi kewayo bakwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama wannan dawafi wa atal maqama jabir yace sannan sai manzon Allah ya je maqamu ibrahim da manzon Allah ya je daidai wannan wuri fa qara'a wattakhizu min maqami ibrahim musalla manzon Allah sai ya karanta wannan aya wattakhizu ubangiji ta'ala ya ce ku jama'a ta mu'minai ku riki musalla wato wurin sallah min maqami ibrahim wato ga matsaya ta annabi ibrahim alaihi salam ubangiji ta'ala ya ce ku maida wannan wuri wurin sallah an gane ko kenan anan idan kama ka'unkin wasali ƙasa tare da cewa ya tabbata daga cikin kira'a bakwai wata hazu ma'ana muminai sai suka maida an gane ku matsaya ta annabi ibrahimu alaihi salam wato wurin sallah wannan kenan labari ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake badawa to manzon Allah sai ya karanta wannan aya fa salla khalfal maqami manzon Allah sai ya yi sallah bayan makamu Ibrahim kamar misali a ce nan nan ita ce Ka'aba wannan shine makamu Ibrahim kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mai da makamu Ibrahim bayan shi kenan sai ya fuskanci Ka'aba kenan tsakanin Ka'aba da makamu Ibrahim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yayi sallah raka'a biyu da ya salamce summa atal hajara sannan manzon Allah sai ya dawo wato wajen wannan bakin dutse fastalamahu manzon Allah ya dora hannun shi sannan sai ya sumbanci hannun summa qala sannan sai manzon Allah ya ce nabda ubi ma bada Allahu bi za mu fara da abin da Allah ya fara da shi an gane ko lokacin nan manzon Allah sai ya shiga kenan ya tafi kan safa shine ce fa bada abis safa manzon Allah sai ya je kan safa da ya je kan safa wa ƙara a manzan Allah sai ya karanta wannan aya inna safa wal marwata min sha'airillah lokacin da ya je kan safa kenan shine manzan Allah ya ce nabda'u bima bada Allah bi za mu fara da abin da Allah ya fara da shi kafin Allah ya ambaci marwa sai da ya ambaci safa ya ce inna safa sai ya ce wal marwata min sha'airillah to don haka kasancewar anan me ake nuna mana kenan idan mutum ya gama dawafi abinda zai biyo baya shine kenan safa da marwa ita kuma safa da marwa kenan yaya ake yin ta kenan da safa mutum yake farawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da ita kuma haka yace ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce mu inna safa wal marwata min sha'airillah don haka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da safa wanda kasancewar shi safa da marwa lokacin da ka gama dawafi ka je makamu ibrahim kai raka'a biyu ka dawo ka sake sumbantar dutse kenan zaka je ka hau kan safa idan ka hau kan safa sai ka fuskanto ka'aba kai gaba da gaba da ita sai ka karanta wannan aya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta bayan karanta wannan aya akwai addu'a wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda to wannan addu'a ita ce ake buƙatar idan mutum yayi ta sannan sai ya daga hannu ya tsawaita addu'a ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala bukatunsa na duniya da lahira idan ya gama wannan addu'a sai ya gangara kenan kuma ya tafi zuwa marwa in ya je marwa ma abinda zai yi sai ya fuskanto ka'aba kenan yayi wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la har zuwa ƙarshen addu'ar sannan ya roƙi bukatunsa sannan kuma sai ya gangaro ya dawo wato zuwa safa to shine anan ya nuna mana kenan da ina ake farawa da safa ake farawa wanda shi safa da marwa kasancewar yanda yake misali ba sai ka je ka zo ba za ka ce daya lokacin da ka je kan safa ka gama addu'o'inka da zaran ka je kan marwa sai ka ce daya an gada ko ba sai in ka dawo ba sannan ka ce daya daga ka je kan marwa sai ka ce daya daga marwa idan ka dawo safa sai ka ce biyu idan ka koma uku idan ka dawo hudu idan ka koma biyar ka dawo shida idan ka koma bakwai kenan ka fara da safa ka cike da marwa ibn hazam Allah ya ji kansa shi kadai ne ya tafi akan cewa sai ka je ka zo sannan zaka ce daya uzurin da malamai suka bashi har ya gama rayuwar shi bai taba yin haji ba inda ya taba yin haji da ya je da ya ga abin yanda yake a aikace al'imamu turmizi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa ingantacce wal'amalu ala haza inda ahalil ilmi aiki akan haka yake a wajen malamai cewa idan mutum annahu ya buda ubi safa qabla marwa me sa'ayi zai fara da safa kafin marwa malamai suka ce fa in bada abil marwati qabla safa idan ya fara da marwa kafin safa ma'ana ya sunkuyar da al'amarin lam yujizhi suka ce safa da marwa shi bata yi ba wa bada bis safa dole kuma ya dawo ya sake ya fara da safa an gane ku idan mutum ya sunkuyar yayi a baibai malamai suka ce wannan safa da marwa bata yi ba kamar misali yanzu sallah ka fara da zaman tahiya dole abin da za ka yi fuskantar alƙibla za ka yi ka yi kabbara ta harama sannan ka yi karatu sannan ka yi ruku'u sannan ka je ka yi sujada to don haka suka ce a nan kenan in har mutum ya fara da marwa wannan sa'ayi nashi bai yi ba dole ya sake ma'ana ya fara da safa malamai sun yi saɓani game da mutumin da ya yi ɗawafi an gane ko a hajji ko a umra walam ya kuf bai na safa wal marwa hatta raja'a biyi sa'ayi tsakanin safa da marwa a takaice sai mu ce biyi safa da marwa har sai da ya koma garinsu wasu malamai suka ce illam ya kuf baina safa wal marwati hatta karja min makka idan mutum yayi dawafi a hajji ko umra da ya gama bai yi safa da marwa ba har sai da ya fita daga birnin makka suka ce fa in zakara wa huwa qaribun minha raja'a fa tafa baina safa wal marwa idan a kusa ya tuna to a nan suka ce sai ya dawo makka ya yi safa da marwa an gane ku ya gama safa da marwa ya gama dawafi in ma haji ko umra ya kama hanyar gida sai ya tuna suka ce in a kusa ne sai ya dawo kenan sai ya yi safa da marwa shi wa in lam yadhkur hatta ata bilada idan ko bai tuna ba har sai da ya je garin su ajza'ahu suka ce hajjin shi tayi umrarsa ma ta yi wa alaihi damun amma fana kan shi wato shine ba da hadaya dole ya yanka hadaya wannan fada fada ce ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da malaman Kufa wato sune irin su al-Imam Abu Hanifa wasu malamai suka ce in taraka dawafa bainas safa wal marwa in har mai haji ko mai umra wato ya bar safa da marwa hatta raja'a ila biladihi har ya koma garinsu fa innahu la yujzihi suka ce wannan hajjin tashi ko umrar shi bata yi ba wa huwa qawlu shafi'i wannan kuma fada ce ta al-imamu shafi'i qala al-imamu shafi'i yace at-tawaf bayna safa wal marwa wajib yace tawafi tsakanin safa da marwa wannan wajibi ne abin da yake nihi da wajibi rukuni ne daga cikin rukunnan hajji wannan ko ita ce magana tabbatacciya domin akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa is'au fa inna Allah kataba alaikum sa'a ku yi safa da marwa domin ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta muku yin safa da marwa akwai kuma hadisi ingantacce wanda Aisha take cewa Allah bai ya karbar hajji ko umra ta mutumin da bai yi safa da marwa ba don haka kasancewar safa da marwa rukuni ne daga cikin rukunnan hajji an gane ko gaba ɗaya jumhurin malamai akan haka suke don haka suka ce rukunnan hajji guda hudu ne wanda in mutum ya bar ɗaya daga cikin su hajjin shi ta ɓaci niyya tsayuwa arafa tawaful ifaba safa da marwa in umra ce kenan rukuni uku ne niyya dawafi sannan safa da marwa shine yace a nan fada ce ta al-Imam Shafi'i yace la yajuzu al-hajj illa bihi hajji ba ta halatta dole sai da safa da marwa duk wanda yayi hajji ko yayi umra bai yi safa da marwa to ba maganar hajji ba maganar umra dole sai ya zo kenan dole sai an saki babu ma jaa fi sa'i bayna safa wal marwa قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن الصائب عن كثير بن جمهان أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في المسعى فقلت له أتمشي في السعي بين الصفا والمروة قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه wato abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa a wannan babi wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam na yin sassaka tsakanin safa da marwa abin da ake nihi da asayu a nan sassaka kenan shine yace inna ma sa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil bait lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayi sassaka a lokacin da zai yi tawafi a kewayo uku na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi su kenan da sassaka sai yace wa bainas safa wal marwa haka nan tsakanin safa da marwa a wani wuri wanda ake kiran shi wadul masil a wannan wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sassaka yi sai ya ce amma menene makasudin yin wannan sassaka sai ya ce li yuriyal mushriki na kuwata domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma mushrikai kuzarinsa wato da na mabiyansa don haka manzon Allah ya yi gudu-gudu ya yi sassaka a kewayo uku na farko haka da aka zo safa da marwa a wannan wuri da ake kiran shi wadul masil wanda a yau an sanya wato tsanwon wuta ce an gane ko kendir ne waɗanda suke tsanwaye aka jera kenan kamar misali wannan na farko daga nan zuwa wancan kenan iccen na biyu kenan wannan tsakanin shine ake kiran shi wadul masil to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hau safa da ya gangaro zai je marwa kamar yadda hadisi yake cikin almuwadda ta al-imamu malik da manzon Allah ya jefa kafarsa a daidai wannan wadul masil manzon Allah sai ya ringa sassaka shine gudu gudu sai da ya tsallake shi sannan ya ida sa da tafiya zuwa marwa daga marwa lokacin da ya dawo zuwa safa da ya zo wannan wuri hallo ya yi sassaka shine anan ib- wannan ibnu abbas yace inna ma sa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil bait yace lalle kusan da cewa kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sassaka a lokacin da zai yi dawafi a kewayo uku na farko sai ya ce wa baina safa wal marwa hakanan tsakanin safa da marwa a wadul masjid li yuriyal mushriki na kuwata dan manzon Allah ya nuna ma mushrikai kuzarinsa kenan shi a nan ibn abbas yana ganin da kayi da ka bari ya ce duk daya an gane ko saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da wannan manufa mada yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Aisha da Abdullahi dan Umar da Jabir Allah ya yarda da su wanda kowane hadisin zai iya zama a gurbe malam ke cewa hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin na cikin sahihai sai yake cewa wa huwa allazi yastahibbuhu ahlul ilm malam yace wannan sassaka a kewayo uku na farko a dawaful qudum ko dawaful umra da kuma sassaka a nan wadul masil abu ne wanda malamai suka tafi akan cewa sunna ce mustahabba an yas'a baina safa wal marwa wato mutum yayi sassaka kenan tsakanin safa da marwa a wadul masil fa in lam yas'a in har mutum bai yi wannan sassaka wa masha baina safa wal marwa yayi tafiya kawai a dukkan sa'ayinsa ra'auhu ja'iza sun ga cewa abu ne wanda yake ya halatta an gane ko akan waccan fatawa ta Abdullahi dan Abbas domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ga manufarsa kenan dan ka bari ba laifi bane ba amma abin da suka tafi kenan abin da aka fi so sunna ce mustahabba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kai ma kai amma in ka bari kuma ba komai a kanka a wannan hadisi na biyu kasir ibn jumhan yake cewa naga abdullahi dan umar yamshi fil mas'a a wurin da ake sassaka shi yana tafiya taki dai daya wa qultu la sai nace da shi a tamshi fi sa'i bainas safa wal marwa shin yanzu tsakanin safa da marwa inda ake sassaka ya kai dan umar tafiya za ka yi kala sai ya ce la in sa'aitu ya ce in har na yi sassaka laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yas'a ya ce tabbas ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sassaka kenan in har na yi kenan ina da madibi na abun koyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi na ga yayi sassaka a wadul masjid don haka yace ni ma ne wala in mashaitu yace in kuma har na yi tafiya yace la qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yamshi yace tabbas kuma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na tafiya a nan wadul masjid yace wa ana shaykhul kabir yace amma fa ka san da cewa ni fa a yau dattijo ne wanda yake karfi ya kare wannan gudu gudu a yanzu ba ni da ikon yin shi lalle a lokacin da nake da ikon yi na yi kuma gani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sassakar kuma tafiyar nan da kaga nayi ita ma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kenan anan abinda muke so mu gane wanda yake da ikon yin wannan sassaka shine zai yi duk mutumin da yake da wani uzuri rashin lafiya ko da tijantaka ya hana shi yin wannan sassaka babu komai a kan shi al'imamu turmizi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce don haka an rawaito daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan umar wato kwatancin wannan riwaya ta kasir ibn jumhan na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك